إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 21 ga wata na Rajab hijira shekara 438 wanda ya dace da 18 ga wata na hudu shekara 2017 yau sha Allah za mu yi darasi na 102 a wannan littafi alwajiz fi fikir sunnati wal kitab aziz darasi na 102 muna cikin kitabun nikah a darasinmu na ƙarshe mun tsaya kan maganar hutuba ta wajen amsa armi kina ga za mu tashi istibabun ta hanyar atibin nikah ne ko? za mu tashi istibabun ta hanyar atibin nikah maganar mustahabbanci ko yadda ake so da ake nema a yi barka da samun karuwa ta aure awa mutum barka to wannan barka da arme ya zo da lafazin da ake yi da ita sai ce an abi hurairata radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa idza rafa qal barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair wannan ruwaya wadda abu dawud turmizi haka ibn maja duk sun zo da wannan ruwaya cewa abu hura ke bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai wa mutum barka da aure ko da karuwa ta aure yana ce mashi barakallahu laka barakallahu lakum wa baraka alaikum Allah ya albarka gare ku Allah ya muku albarka ya albarka a gare ku kuma ya hada tsakaninku da alkhairi kenan ku ya albarka gare ku haka abin za a samu kenan albarka ta hawo yan baya duk da nan masalar wannan lafazi na addu'a wasu na ga cewa shine kurin za a yi a wajen addu'a ta aure amma duk da ba abin ne ba hataman laziman dole shi domin a lafazin da hani ya zo kan shi da rafa'i wal albani ne amma an samu a ta cikin sai bukhari cikin sai muslim kamar aisha radiyallahu anha take bada labari mata wanda suka kai ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sun mata addu'a ta bil khair wal baraka wa ala khair tayyib gaskiya kayyade ce lafazi kaza ne ba lafazi ba wannan kade ba da mutum zai ba asara zai ga lafazi wanda ba wannan kade ba kan barka da aure in dai babban abin da ake nema addu'a ta albarka da alkhairi kurum inda mai sa wa amma wancan lafazi na bilbani wannan bilfai albani wannan shi lafazi na su yazo a hali karara wannan lafazin shi ne shahara kurum amma kamar ga muku ta ruwa ce bukhari ya kawo muslim ya kawo amma sun ce bil khair wal barka wa ala khair ta'ir kuma cikin adabus famna albani ya kawo doyi rairan wannan suna daga cikin addu'a da ake wa mutum barka da aure kada abun dan akwai masu magana wai kurin wannan kade za ku gaskiya akwai asar babban da wannan wanda yake kawo irin addu'a ta neman albarka wata ma kuma kun barkan da walaka annabi ke kun barkan da walaka muku annabi yayi sai as-sadaq magana ta sadaki matsayin shi a aure yace kala ta'ala wa atun nisa sadaqatuhinna nihla fa yantiman lakum an shay'in minhum fakuluha ni amariya Allah ya umarni wa atun nisa sadaqatihinna ku ba mata sadakin su kana umarni Allah yi ku ba su sadakin su kamar nihila nan cewa kyautawar take ta wajibi ta farilla mun sa ta farida mana kenan dole ne haƙƙi ne mace tana da haƙƙin ba ta sadaki a wajen armanta yace fa yantimna lakum an shay'in minhu nafsan an ita macen bayan an yanka mata an bata sadakin jika kaza in har ta baka wani abu daga ciki ta fakuluha ne amarya ka ci cikin daɗin rai kaka damu ko ɗaya ita ta gada mata baka fakuluha ne amarya ka ci da nata ne ta gada ma mijin mata ba ko mata ba ka ci cikin hankali kwance hane amarya cikin hankalin ka kwance ya huce ma da kyau kaka damu kaka damu eh alaka ne yanzu wannan mas'ala ta sadaki yace fa sadaqu haqqul mar'ati 'ala rajul sadaki haƙƙin mace ne da Allah ɗora ma namiji wuhuwa milkun laha sadaki mulki ne na mace nata ne lahidu li hadin aban kana aw ghayru an ya'khudha minhu shay'a illa idha tabat almar'atu nafsaha bi hadha al'akhdh bai halitta ga wani uba ne ko wani uba ya amshi wannan sadaki daga hannun mata sai in ita ta so daɗin ranta ta bada ta ce ta bada man ba haka ba ba mata kwatan shi ko babanta ne illa anan masala da ake samu mu anan akwai wasu al'adu da suke cinye sadakin ita kuma ta da bata ce a ce a ba kayan ta sai kayan dakin ta misali kayan dakin na wani mace ne ba ba ke ba ai za ke ba nan don akwai masar ya rike sakin asakin da ya rike ba kashe ba ci biya gina dakin cikin shi kayan mata kai mata za ku wasu gabatar a nan sadaki uwa suke amsa suna kashewa a ba kashe suka yi ita aka ba kun ba tayar da dubule kadai kada dubule abin da zowa kina ta kaice wannan da za a sai wani kaya a bata a kai mata ai cikin sadaki nan ba wani magana ce kaci ko da ka amsa kashe ya kai ka kara ma aka so mata wani kaya kuma kayan ta aka yi ma nata ne ko mutuwa ta gadon ta ne kai nata ne kenan ba magana a ce wai uba ci sadaki wannan gurin ya yi mata kari ne wani matatakacin shi dai wasu wasu lagurin a haƙƙi ne domin mai sa akwai wasu a nan cikin ƙabilunmu ba su ke kurin arman sarki bayan sarki ko yi a kai mamaci kurin da ƙaita kurin haibar zikinta ta ji gidan ga kurin in ka bata miliyan ka bata kurin ta ta ce ko ta ba uban ta ba ta ba waɗannan da nata ne kurin miliyan ka bata ba ta kiran kurin kaga wannan dudin ta wannan gagaba abin da ka saya wannan gaga shi na nan tana iya ta sarrafi ko ta bata ko ta kanta kuma bai ce bai amsha gaba da ya rike dan shi mata alimi magana kenan amma inda ake rona wani namu na magana kayan dake sauransu a na an kashe sarakin sama da shi ma amma wanda ba sa kaya ba sa komai kudin ita kudin kaga nan baka haɓaka haƙƙin ka rike kai ubanta ka ce kai ka kashe kudin tana ka bada ta kamar mata kamar jari diya kamar jarinka ba haka nan sai ce walam taj'al al-shari'atu hadda liqillatihi wala likathratihi shari'a bata sa ba haddi sadaki kai kasa da kaza kuma bata ce ba kai huce kaza ba ce ba kai kasa da biye guda tan ma daya kuma ce ba kai huce miliyan goma in nawa aka bada kasa in nawa aka bada sama duk daidai ne kuma tana da haƙƙi miji tana da haƙƙin cikanta kuma an arme ya yi in aka bada kaɗan ko da yawa ya ce lakin duk da cewa shari'a bata hadda bata iyakance ba da yawa ko kaɗan sadaki amma hassan ala ta khafifar muhur wa adam na mughalat fiha tasirin li'amalat zawaj wa hatta la yu'rid anhu shabab da kasatar monati da kasatar monati yace duk da cewa shari'a bata ƙayyade ba da yawa ko kaɗan amma shari'ar hassad ala takfifin muhuri ta zaburas ta kwadaitar akan takfifin muhur a rage sadaki wa adamul mughalat fiya ka ai hucce gona da iri kan sadaki ya tsada me yasa shari'a ta yaka nan tasirin li amalati zawaj dan saukake aikin arme arme zan cikin sauki ka kumta ta abin wa hatta la yurdu anhu shabab dan kadda matasa su kau da kai game da barin arme da kasarta munati saboda yawan wahalar shi kamar yadda ke al'ana an san yadda yake da matsala in kace za ka tankari aure baka da wani kudin kirki to dama ita kurin kadangana an san me kaka nan ga balizm ta ya biyu shi ma guda uku hudu ko biyar biyar ma za a yi wani wuri in aka ce wasu ce a to kawo kuɗi jika 700 800 da biya ya ga muka makarfi na ce jika 500 kudin baliz to kaga wannan mutum in ba wanda ba daman gaskiya iya da ya gada ko kuwa ya jima iya asusu yanzu misali yanzu dan kwantara ke dan kwantara da Allah abin da ya samu ya ci ya biya kudin mota ko kudin mai zuwa zawa ya sha ya ci abinci ya tara kudin wannan ɗari aka an jima na yi iya bayan ma maganar ta tashi akwai akwai matsalar uwaye iyawa masu karamin kari ne iya iya dan taimakawa ga ababen can dam iya san arman iya iya kyauta ta sallah ta waye iya mata dan kyauta to ya za a yi tara kudin armi iya da hala gaskiya wannan shi ka da yawa armi ya zama matsala kurin da aka kamba ma abun za mu ga abin sha'ala da musulunci ta da abu to kenan wannan mas'ala ita ce ta sa kenan duk da ba kayyade ba mahi yawa to amma ka tsananta ya kawo kala ta'ala kan wannan mas'aloli na ba da da ko kadan ke duka ko zai kama kowane dalilin shari'a da yawan duka wannan babu hira kurin a ce ma kaza ana yi a komai zai kai maka zai kama maka dalili imma qur'ani imma sunna yanzu wannan magana da yi tam ayo zuwa bayani ne maka yanzu babu ayaba hadisi kan bayanan maganar sadaki shari'a bata haddar bata iyakance kaɗan ba ko da yawa amma ana so a sauƙaƙa kaza kaza ko ne yayi a yanzu babu nasi ko kuma shine yayi bayanan don zai kama ga wannan magana da yayi ga dalilin wannan manganu da yayi yace qala ta'ala wa in arastum istibdala zawjin makana zawjin wa atatum idahun qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a yace ta'khudhuna bubutana wa ataman mubina yace idan kuka yi nihin canza wata mace a wajen wata nan ake magana wanda suke da ra'ayin sun ga wata to shi bai san ko bai iya rike mata biyu a suna haka a cikin lokacin jahiliya sai ta da mana hankali kan cewa ta ba shi sadakin shi ta ba shi kuma je ya armuta ta yabarta ya cikin hali da ake a jahiliya ya ɗora mata dole ta biya shi sadakin shi kuma ta tahi kuma ya armu sabuwa shi ne Allah ce kashe kamar ba saunin halin wa ina a ratu isfizar zaujin makanin zaujin in kuka so canza wata karabke masu karabke za ka yi karabke ka canza wata kwajen wata wa a tattu ɗi daunar kintaran kun ba ɗaya da duki ɗan kintar zai kawo kawai aya maganar kintar kenan dukiya mai yawa dirhami dubu goma sha biyu dubu shi da ce kintar a larabci kalma ce dukiya mai yawan gaske kenan ya sauka maka halittin ba mace dukiya mai yawa wata ta mai dawo na kirtara kun ba mace dukiya mai yawa to Allah ta fara ta aku zu minu shi kakka mace wani abu daga cikin abin da ka bata bayan kai kai ka sake ta karbe ta kuma ka ce ta baka a shi ce za ka mace wannan sadakin akan zalunci ƙarya a takaice dai me yayi masala anan wannan aya ya kawo ta na magana halaccin ba mace dukiya mai yawa a cikin tara kun iyakar dukiya iyakar mai dukiya wannan shine magana sai hadisi na gaba وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج مرأة من الأنصار وقال كم سقط إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاتي وأن الرواية bukhari ya kawo muslim ya kawo haka yansu abu dawud tirmizi da sai duka da wannan sunan arba bayan bukhari muslim haka sunan arba ake wannan hudun sun kawo wannan hadisi abin da yake cewa anan abdurrahman bin auf ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da asarar sufura irin a gade me ake cewa alama ta irin wannan kayan turaren mata ne zai misali wai wani ne irin masu bin masu nan haka da mata na ba nasa ba ya je wani wuri da wata mace sun yi mu'amala ta yan basan shi to akwai rouge a bakin mata sai da ya zo gida mata ta kalle shi ta yi dariya da gina kake ta da gina kake ta a wani kabu gari ta a wani da kasa ya ta ɗaukar mudubi sai di ba yau ka yi zabura ya yi zabura ga rushe laifin suka ce ga kenan ya yi ma'amala da ta mace ta ambula san shi ya tsuru tsuru kudu ba abin zai wadi ta kawo da kenan mai irin turaren mata ne kenan shi ma nan kenan akwai irin abu kenan annabi da ya ga wannan abu irin abu turaren mata ne a jikin abdurrahman ya san kenan akwai dalilin kenan ya samu amarya kenan da bai mace zai ga abin irin turaren shi na a cikin wannan irin turaren mata ne na mata shi ne kenan ya san shi ce kenan wanda ka arme ne ya ce eh na arme wata mata daga cikin ansar ɗan abdurrahman bin auf iya daga cikin muhajirai sahabi ne muhajir ya zo madina kan hijira shi ma daga makar da ya zo amma shi ne naka ca lokacin da ya zo irin da aka saba a gama kada mutum cikin ansar masu ɗaukan bako a raba gona ko dukiya iya cikin wanda da aka ce mashi ga gashi kuma allah gama shi mai kudi daga sa'id bin asan cikin masu kudin madina ne ya ce zo maraba dukiya ya ce allah ya raba ka cikin dukiya allah ma dukiya ka albarka dalilin ala su abu da mun kasuwa ya ce Allah albarka duke ka magana mata ce a fi kudi ne wanda Allah ga masu da shi ya ce a kuna abu da mai kasuwa kasuwa ji kurin dan dillallanci a mashi wannan sai da bai da komi su ya mashi wannan sai da kama wannan sai da kama wannan kai dai dan kwana biyan na harkoki kurin sai ka sha san kudi shi ne sama abu armi nan da na shi annabi ce ka armi ta na armi ya sullai annabi bai labari yana ma bai labarin annabi ali bai da annabi da ba matsala duk abin da ka matsala su musun shi abin da samfur kurin a ga mukun na baka kun kashi da kai shaida an kare ga wannan bada bayan tsara duniya shaida bai da zai zama musulunci ya ga ne mai na maradi na saudiya na ko'ina na alman kowa ya ga mishi ban ba ga mishi ba kuma matsala hasan matsala matar wuta fami fami wane fami wane fami wane duk da kamar da kawo laifi duk da ka fami ya kamance margayi wane fewaye fewane ne itali amurka a wani ya rubuta wajen wani abu eh an alman ana america a saudiya saudi saudi arabi wadda gida gida da wadi wadda wago a zama matsala ba sa su wani ba kun dai ka kare ka bar su ba mu kuma zama matsala zan sa sunan wannan to da muke ba duk abu kai wahala ne kullum ya mun shakari in wannan bawan Allah Ibrahim bin Auf kusan cewa musulunci ba bane ba na mai da roƙo sana'a sai ka ga mai bukata da kai shi ke so kuma Allah mai albarka sai zama cikin masu kudi a Madina a cikin tarihin musulunci a cikin tarihin miliyardar sai zama miliyardar a cikin musulunci zai zo duke ya ce da tare dukkan dukkan muhajir kama shi duk muhajir duk wanda ya jira kama shi iya da kaza kai dubu kaza dubu goma dubu biyar ya ba kowa duke sanan nan ya zai ba kowa na shi amma duke sanan nan zai raba raba ta kai an yawan duke tawa ya tsoro in ya ku ba mashi rabashi bane rabashi bane ba abin da yake ya ba rabar ko abin Allah ma ba albarka da ma annabi duk mata annabi duka gaba ɗaya shi da wani su gaba ɗaya ko mun su yake musu mata annabi sallama Aisha ina kafa mace ina tsaro duka ta Aisha abin da ban tsoro ta ce kun ka ce kun ka ce kun gaba da kun gaskiya haka ya ta yi to kaga da bi zama a nashi ne ma Allah ba abin mai albarka kun ce kun abin da mun kasuwa to kina wannan shine ba annabi labarin cewa ya aran wata mace daga cikin ansar imam zan ya ce mushi kam su kuto ilayya nawa ka bata sadaki ce nawat zinata min nawat to zinata nawat min zahab zinata nawat nan tana ce shin ana ne zinariya ce yaunin dabino a bai wada kwasu baka ce ana ne kamar dan dabino dan dabino san ba awo da dan dabino dan dabino iri iri ne an ce masu cewa ana ni ne yaunin dan dabino na zinariya ba haka bane saboda ba a iya kiyasi awo da ɗan dabino da ɗan dabino ko ƙato ko ƙarami ko tsakatsakiya ko san dabino san dabino ta da wani zai sake nan ba a mizur ba a awo da abin da bai da iyaka na kai ba haka bane ba illa wannan ma'auni ne sananne a wajensu a kuɗi ne sananne a wajensu wasu ce dun rubu dinar wasu ce rubu talata da ra'im talata da ra'im wasu arba da ra'im shi dai wani kuɗi ne kayyadadde ma'arufu a wajensu kuna a takaici na ba ta wannan ma'auni na nawatin min zahab sai manzala ce mishi awalin walo bishatin ka yi walima koda koda da yal akuya mu ce akwai tamki akuya shatin mu ce kullum ku gane kullum da dabba karbar dabba rago ne tamki ya ce akuya ce da akuya ce annabi ya mai umarnin ka yi walima koda da dabba karamar dabba nan ce walau kin ana iya yanka sa ana iya yanka raƙumi na ce kenan koda da akuya koda da rago kenan ana iya sama da shi kenan magana kenan nan da kenan halicin magana ta walima kaga wannan shine kan masu ganin suna cewa ahlus sunna wa marwata ne ba kace kudi a ahlus sunna bisa al'ada ne ta banza yanzu abinda ake a walima da wasan walima kayan sunna wasan walima amma kana sunna za a zo a yanka rago rago na ayi abinci kowace ba ruwa nan da an ci ayi shari'a ta ce ayi eh ya ka ce wani makaɗi ma zai mutu hankali ya ce a kashe kudi ba ne kudi mai ya ce a kashe kudi a ka hanya mai kyau makaɗi ma ya malami abu ba makaɗi ya gina magana wannan waka wa a kashe kudi hanya mai kyau to kenan alu suna haka suna kashe kudi hanya mai kyau alu suna suna kashe kudi ne hanya mai kyau ana kashe kudi marowa bace ba ana kashe kudi kashe ana kashe a banza ne ba kashe wani babu a wani gomi shine amma akwai suna ta kawo wali ba da ba ba santa ba da ya kurin na biki a yi gada a yi kumshi a yi ya watsi amma a zo a ci abinci kurin a more ya suna ta kawo wali a sanna aka san shi ne a takaice ne kenan nan maganar sadaki na abin zinariya wa an sahal bin sa'ad qal inna la fil qawm inni la fil qawm عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت المرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرد فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرد فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت ثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرد فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكهنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن وأن رواية بخاري يكاوتا حكى سنة أربعة كنا بخاري مسلم يكاو حكى أبو داود ترمزي نساء ابن ماجه سال بن سعد كيتشوا إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا تكن وسم متاني منا وجن منزانا صلى الله عليه وسلم منا زمني إذا قامت المرأة إذا قامت المرأة faƙalat sai wata mace ta kunya muka ta tashi fuja ya tashi kurin ita ce ya rasula ya manzan Allah sallallahu alaihi inna qad wahabat nafsa lak ya rasula mana tace tace ta ba da kanta ga annabi ta ba da kyautar kanta ga annabi annabi ya cikin wanda aka mai magana ta hususiya har sai laka min dunmu ne ko kai annabi an bashi damar magana mace ta ba da kanta kyauta shi kada aka ba haka nan ba ba wanda ake ba mace kyauta ko alarma ko malami ba mala kyauta ba a bara kyautan mace wannan sun qur'ani ya kawo mata kharsal kabilun Allah ce kharsal kabilun munina annabi kai yake ta kana wani wani ma ta hawa ta nafsa lin nabi laka mana magana annabi ya ce annabi kada yake wanda man mace da ba annabi kanta kyauta kurin kuma ya karba in ya bukata ma ba nan sai zama ba wanda ake wanda wannan haƙƙi da haka akwai kuskure na na ba da ta kyauta ko sadaka ba sadaka ba kyauta ga mace ba sadaka ta ta ta armi ana iya dai ba da sadakin kyauta ko sadaka amma magana mace ba kyautanta ba sadakarta ba kaya ba ne sai wani mata ce ta ba da kyautar kanta kanin salama fara fiye ra'ayinka ma'ana annaba ka bayyana da ra'ayinka ma'ana ka wani ra'ayinka ka amince ko ka amince ba idan ta ba da kanta ta ba da shawara ga ta ba da kanta amma annabi ya hudu ra'ayin shi kenan iya so ko biyu su falam yajibu shi annabi ce ko ni ba ya shuru su makamata mace an jima ta saka tashi din yanzu ba ta mace kwaiwa aka shuru ta saka tashi din ta ce ya rasulallah ya mazan Allah ina kada wahabata nafsa da kasu da ni dai mana na bada kaina ma na bada kyautar kaina gare ka fara fiye ra'ayinka ka faɗi ka bani da ra'ayinka kana so kuma ka so nan ma dai falam yajibu ya sha'an annabi amsa da komai ba bata dai dangana ba su makamat kamar ka san abin an dan jima ne ta kai shuru dai ba a ce komai ba ta sake tashi ta uku na uku ta ce ya rasulullah inna qad wahabat nafsa lak rasulullah na bada kyauta kaina ana fara fiye ra'ayinka hudu ra'ayinka to tun da aka yi shuru bai magana wata ruwa ya kalle sama kasa ya mata kalle kalle ta bice komai ba sai wani sahabi anan shi fa kamar jirgin wani ya tashi ya ce ya rasulullah an kihiniha rasulullah ni ka almamu ne ni almamu ne shi ne ina bukata almamu ne rasulullah ne sai ya ce hal inda ka mishai kana da wani abun da za ka bada sadaki alala ta ce a ba kare ba ya ce izhab fatalub walau khatamin hadin ka je ka nemo aka min iyaka ko zobe na bakin ƙarni ko mun karan gashi ka kawo ka je ka nemo kawo na wani abu dai dan ba a mai banza ba ko bi ka gani ka je ko me ko ya kawo kashe ko da zobe na bakin ƙarni da annabi hansa zobe bakin ƙarni akwai nan sai da kawo har zobe na ta ƙarni amma nan kenan ko mun karan ya shi kawo kuma wani bawan Allah ya tafi fazahaba wa talab ya je gari kenan ya tafi ya nemo ya nema sun maja a ya dawo faƙal ya ce ma waje tushe an wala katamar da wala na bintika na bintika ko zo ban bakin ƙarfe ban samu ba nan kenan abin da ya mallaka ba duk abin da ya mallaka ba kaga irin rayuwar safe suka yi ta karancin abin hannu amma duk da ba su zama in maula ba in yawan bara ba su zama in yawan bara ba da ba yawa aka ji bara kamar sana'a ce kamar ma addini ne bara kuma a musulunci bai san bara ba bai san bara sana'a ba kudin ga roƙo musulunci kun darura ce kaga musulunci ga kudin amma bai je ya shiga bara ba nan ka je ka nemo yawa ka za ka bukatar nemo ka nemo duk da a garin an samu suka mallaki sama ta haka kenan a sai akwai masu halin wasu sai bashi ma bai je maula ba shi bashi kuma abin da ke nema duk abin da malaka babu ya dawo kasan da ka imani ba ba cewa a wadda ba mai zina makon zinariya ko ba mai zinariya ko ba mai kaza ko akwai ya kan zama ce ba maula bai ji nema na shi adin da malaka bai samu bane ba kuma zama ne ce a taimaka a mambara zan yi arami a taimaka da sun sun ki gurin kamar abu da abu ne gurin mutane sun mai sun zama yan bara kurin ruko kurin kamar sana'a ne dan ka ka ruko annabi tare annabi sallama gaba da rayuwar shi kai kilga sun aka zo aka aka ce taimaka ma wani kai ka kilga sun aka zo aka aka aka ruko duk rayuwar zai ka toka kuma sai ku matsala iya kamar da ban tamu ba mu azumi da ma aka ta mutum zai kwana uku bisa abinci ba uku nan da ya samu wanda kwana nan da ya samu a cikin nan wanda ban zakatar a gari bisa abinci ba a nan garin da ya ka samu mutum da ya ban zakatar kwana guda da wuni bai ci bai sha ba da ya ka samu su ya kwana ɗaya biyu uku mai ta ce ai ta ce za mu yi wata mata ce gida ba baka ba ta hau ba sai dai kun ruwa da dabino an dama kan shi sallallahu kai mutane kun hira kun talauci talle talauci ba ba ba kuna kuma daga ya tsaye kurin kurin Allah ba hawa akwai mata kai kurin nan wannan maula kurin zan zan na rabu laburo zan taimaka mini na zo kurin haka da kurin akwai mun da mu kurin yan bara kurin ma bai zama kamar addini ne baka ake addini ka ci tombara ne wato tombara wato mai albarka ne wai ala da wato tombara ne wai mai albarka wai wato tombara shi ne mai albarka wai ala da mun nan sabai sun sai rayuwar wata matsala wallahi amma suna da mutunci sun kare mutuncin su sai mutane ke annabi yi misalin ya musu ya karanta da sahabbai misalin kaskancin bara ta roƙo ya ce bara kaman kana cirgi huskarka ne kana cin mutuncin huskarka ne kana karca sai ce shi sa duk mai roƙo shi gobe kiyama zai tashi hilin kiyama huskar shi ba nama haka wadda nama za ka tashi hilin kiyama huskar ba nama ba mutunci nabi ya yi roƙo yawa halin da ruwa ne ko na ke shi gaskiya tsotsar ruwa iyakar da ruwa ba na gaba ga ya ce babu ko zoben na bakin kare babu to yanzu ya za yi ya ce hal ma aka mina kwanan shai shi akwai wani akwai a ƙura'ani ka harce na ƙura'ani ka harce na ƙura'ani ya ce na'am ya ce ma'iya ina da sura kaza kaza kaza shi ba wani ba gawarai ba ya ke yan surorin shi wata ruwa an ce bakara ce ya kiyaye to zuka kina da rama ne allah rama ne babu komi allah rama ne kuran duk zaka zaka ce kenan ya ce to tun da ka kiyaye sura kaza izhab faqad ankahatuha bima ma aka min alqur'ani an aramar ma ita da wannan abin na qur'ani ka haddace kenan kenan koya mata kenan nan kenan ya koya mata alqur'ani wannan koya mata zai shi sadakin dai eh an arama maka ita da abin da kake yana alqur'ani kenan kaje koya mata shikenan nan ka kenan ka me kenan kenan ka karanci ba mai kenan kenan koda annabi ta koda zobe shi ma babu aka ce ya wani aiki je gurin ka ya dan wani aiki je kenan kudin kwadawan shi ne kudin aiki shi ne ka'ida a banza kun ba a yi ne fara ko shi ne a sadaki ba a yi ne fara ba ko biyu amma duk abu da kan mallaka za ka yi ko ta hidima ce an nemo kai da zaka tambaya zaka zaka ce a neman miji abin zai ci ko kai zan gaini aka baka kullum jama'a ku tabbata abin zai ci ko haka zaka je ko a neman abin zai ci mutuwa ya da ya nemo Allah ba da kuma ne ba da masu ke ba sai nawa za a zaka samu mutum bai kwana da jika daya ɗari bai kwana ta kun ba da rake ba sai shi kun tambuka ga Allah samu dare ya samu ba kake ba nawa zaka samu bar mutum bai kun bai ko biye kuma ya wuni ci a wuni ci haka ne a cikin neman abin da samu kaɗan abin da ka samu ne kaɗan amma kuma ana samu shi na aka tana dawa wacce matsala tara wacce matsala tara wacce wani iya iya samu kullum zai ci abinci zai samu na wuni abin da yake sana'a abin da yake fama da yake iya samu kullum abincin wuni ya sana'a da yake amma ya tara shi ne bai tarawa amma kullum zai samu abin da ci amma hali tara ne babu kullum ya kawo ya ci ga an mutu wata ya mutu haya jin shi ne kullum kan babu amma ana rayuwa ko magana kenan sai ya ce wannan magana da ya yi wannan hadisai da ya kawo kaga nan na magana dukiya mai yawa wacan aya ko wannan hadisi na magana zinariya da magana wannan ko da aya ta sura ta alqur'ani da ya kama kenan hujjoji dai na magana kenan babu yawa babu kadan shine magana sai yake cewa wa yujudu ta'jidu sadaq kullihi wa ta'khiruhu kullihi wa ta'jilu ba'dihi wa ta'jilu ba'dihi ya ce ya halitta ta ajiru salatu kullihi a yi gau kai tsaye kudi hannu sarki hannu aka ce lakadan ba ajiran ba lakadan ce lakadan ba kenan ya halitta sadaki a biya gaba daya jika hamsin ce gata jika ɗari ce gata miliyan ce gata jika ɗaya ce gata jika biyar ce gata abin da ya shahara yan uwa kan mas'alar sadaki suna kama ganin rubu dinar rubu dinar inda ya inganta a shari'ar rubu dinar ya inganta kan bangaren sata shine ba a yanki hannu ƙasa da rubu dinar amma ruwa da ta kawo sarai ƙasa rubu dinar ba ta inganta bangaren ruwa ba ta inganta hadisin inganta ba ko ka gashi ba inganta ba kin shi suke magana ruwa da ta kai sarai da ƙasa da rubu dinar ba ta inganta ba gaskiya magana ana yi malamai suna shari'a a zo a yi buga a shari'a a shekara ga kudin sadaki ga waye na sadaki bai inganta ba na wanda ya inganta na sata ce amma sadaki ce rubu dinar ruwa bata inganta ba rike haka da kyau shi take wani magana yanzu sai ke magana kenan ya halitta a gaugauta ba da sadaki gaba daya wata akhiruhu kullihi kuma ya halitta gaba daya a ce ya bada baɗi ko a misali zan dan kwantara ne iya iya santa tana san shi a yi amsa arme a faru an ka samu aka yi aka samu ka samu integration aka ɗauke ka aiki gaba ɗaya kunan ka bata kanan ka samu kuɗi mai yawa zai a yi ce wani a samu na biyan haya da kuɗin ce wani rashin da Allah sai ka samu integration ya ka bata shi kenan a yi jama'a ba na matsala komi kuna kai mai ta haka da musulunci ba matsala komi ya arme komi a kai da gidan can aka yi su can Allah hori an ka samu integration ka bata shi ma ce shi ma ba da ka samu ba in ka samu rafel yau a san ta san ta samu ne iyawa yana bar ko ya samu rafel ta aiko kudu mai yawa to nan na yi wannan wani matsala ba kuma ana yi haka da matsala bace ba ana iya yi yace kenan ana iya gaugauta kudi hannu a bada gaba daya ko gaba daya a ce zaba shi zai bata wa ta'ajilu ba'di kuma ana gau ana iya bar misali a yanzu jika 100 ne yanzu ba da 50 jika kaza ne zuba da rabi wata ajiru ba ko ana iya a ce sauran a bari a gaba za a bada za a bada kuɗi hannu a ce shashan a gaba za ka bada nan mu gane kalmar ta'ajir ta'ajir bil ayn gaggautawa kai tsaye duk abin a kan so ta kama a bangaren ta'ajir zai ta ta'ajir amma ta'ajir ta'ajir bil ayn kenan gaggauta kai tsaye ta'ajir na hamza jinkirtawa ta ce ajilan wa ajilan ajil kai abin da yake a gaba ajil bil'ayin kai tsaye yanzu shi ne ajil yanzu ajil a gaba kuma mamanci kuma ainihin ne da hamza ta yana mamanci hatar makarajin huruf wani sai babar wasu makarajin huruf da kawo da kuskure ne zan biya ka yanzu ajil ko ajil kace ajil ya gana ne gana ne a gaba ne kana ne shi kuma a ce ajil ce a yanzu kuma mamanci kuma ainihin ne da hamza kaga mamanci mai yawa ne zan ne zan kullar rigima ce aka zaka biya ajil sai ka ce ajil ka ko rigima sai a biya kuɗi hannu har ka ce a gaba haka ko rigima kin don shi da muhimmanci makarantar rubuta cikin musulunci a shari'a ko qur'ani ko sunna kai ko ma harshen duniya rigima turancin a turanci ma ba sama da jawo buwar buwar ka ce wajen buwar ka ce buwar ka ce ɗaya ne wurin f ka kafe da wani wanda bai duk a hausa bamu bamu da f ko bamu da v amma dole ka ka ka koya ka koya v ka koya b ka koya f ka koya p amma baka ce wani duk ni ba wuce ne wajen buwar in ce buwar a ɗaya ne ni duk ba a hausa babu babu v kuma ka san mamancin da yawa ne bambancin zaman ne to haka ba a larabci dole ke mutum ya zama muhimmancin makarantar huruf harfin larabci kowane ya da ma'anar shi wurin ba daban fa daban ba daban ha daban ha daban kowane daban sa daban sa daban sa duk daban daban ne wannan yanzu dai kenan ya karantar da mu halittin a ba da kuɗi gaba ɗaya halittin a jinkita gaba ɗaya halittin a ba da wani kai tsaye wani ɓangaren kuma a ce a gaba shi kenan ya ce fa'in dakhala biha walam yi iya shi a najaza kai in ma aka alma mai biye bai bata ba kuma ya shiga ɗaki da kayan shi ya halitta ta yana kuma su ce kamar da ke cikin yana garsala ne ta bina mai ana kama ganin baiwa ya bata wani abu za mu ga hujja kan haka ana iya yi ana iya ba ko biye kuna alma mai ta kuna kada gidan kuna kuna kai mai bashi ne kuna ya bada kuna yanka mai kudi daga ba bada kuna kada gidan a cikin da rayuwa kuna dewa su zama mace dewa su zama mace su rayu zaman zaman duniya in aka ce rayuwar ta ta ci a sha biya kudin haya kun matsala wannan kun a tara shi ne matsala kun wannan tara da biki da waye duk ana nan fitina kudin yan mata kudin uniform kudin waye kudin bazil kudin ana yi zuwa da ka shiga an kama ka mace kuma ka dago bashi kuma an kama ka yuni kuma yace fa in dakhala biha wa lam yudiha shay in ya shiga daki da matar shi bai bata komai ba jaza ya halatta ووجب عليها ووجب عليه لها مهر المثل idan nan mai yanwa ake zuwa magana muka san musulunci sauki wai iya yanzu misali muna da matsala ba san ba ka aje yanzu misali a yanka kudin a samu matsala wajen biya dan dai kudin a ruwa juna asiri a ce wani kai ko an rama maka wance sadaki nawa can Allah hore an aka samu albashi an ka samu aikin an yi magana kudin mutai nawa a kudin bari ku je kudin a gama gidan kudin an san da kuma akwai sakin an san da zaka biya sanayya an samu ya Allah hore an yi magana yanzu gaba an zo a zamana ko yanzu ku tayi kuku alman kurwa ko a kama da gidanka daga baya an yi magana ba magana ko bi ko jika ko jika musu ba yanke ba kudin ku tayi duka bada diya da tafsirci kun su kama dalilai yace in aka yi haka misali aka ce jika kurin to sai iyayewa misali rabuwa ta zo bai ba ta ba ba a yanka ba ko mutuwa ta zo ana ce za a ba ta maharul misal mai sadaƙin misalin kamar misali tsanan garin an san muwa ya mahi yawa sadaƙin shi kaka sani asa ko gari ya sani imam sadaƙin misali gari misali wata misali gida misali fami ce an san misali ƙarninta ko yayinta jika hamsin aka biya ko jika ɗari aka biya ko an gosu kaza ake biya ko a garin da makaran an zama hiyar jika hamsin ne ko man hiyar jika hamsin ne ka ta uwar ba jika ishirin ake ko kira ta kaice dai za a diba a garin su ƴan uwanta ko al'ada garin da nawa ake biyan sadaki na tsaka tsakiya dai na ba so ba alfahari kun ba kasa ba shi ake cewa to zai a ba ta jika kaza ko sai a diba a yi shawara a to kamata a ba ta jika kaza shi kenan sadakin daidai ita inda biyanka ba ya ce in ka da musamman alhamara ya ce kenan inda za ba ta sadaki musulun inda bai yanka mata ba sadaki amma an kai ta fa in ka na ƙarsan malaha maharan a ɗaha masamma in kuma ya riga ya yanka to in allah hore mini zan ba ta jika ɗari ko jika ɗari ko jika ɗari biyar ma in ma miliyan guda ne an allah hore zan ba ta tana bi na shi kenan aka bata to a nan dole ka ba ta wannan kuɗin tana baka wannan bashi bashi ne a kanka hekta to wannan abun والحذر كل الحذر من عدم الوفاء hankali iyakar hatara kashe dinka iyakar kashe na daga adam wafa lahabi ma sharta ka yi tsoron rashin cika wannan sharaɗin da aka ɗauka an yarda za a baka bashi za a yi bashi to ka yi hankalin ƙin cika wannan alkawali da ka ɗauka dan kaka ci kenan tunda kai yaudara an kare arme kai ka ce baka yadda ba ko tun ka ce ka sake ta kuma ka biya tunda ka ga bukatar ka to kai hankali iya kan hankali ya ce liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam a haƙƙo ma aufaitu min shurut an tufu bi mastahalatun bil furuj ya ce mahi girman haƙƙi annabi ta zama mahi girman haƙƙi da za ku cika na daga cikin sharuɗi da kuke ɗauka mahi girman wanda haƙƙi ya girma kanku abinda kuka halitta farji da shi kina sharaɗin na anime ya kowane girma zama mafi girma a kanka kinan ba karamin haƙƙi ba ne ba na arbi an ba ka ita za ka ba da karki cikawa ya ce fa'in mata zauju ba a dal'aƙad wa ƙabalar dukul falil mar'atin almaharu kamilan idan allah ya ƙaddara an yi armi an kai ta gidan shi bai ba ta ba sai miji allah mai cikawa nan iya maganar an kulla bai shiga ba daki da na imanu bai kwanta da ita ma nan duk da na haka na abin da kana an kulla arme bai kwanta ba da ita falal mar'atul maharu kamilan mace tana da sadaki cikakke nan me yasa bai kawo ba ba da dukhul saboda mas'ala ce dan akwai magana sananna idan ka saki mace baka kwanta ba mai gare ta falalisu mafalatun ko Allah ce tana da rabin abin da ka yanka mata to ai shi ita kun mutuwa ba haka bace an mutuwa ce za a bata cikakke complete sai ka maka magana kayan dan mun asan dan ba dan ba dan mun asan ba a shiga dan asan magana ma dan ba ya kwanta dan ba dan ba ko asan magana ba ya kwanta da ta hatta alamin ka saki ta ta ci sadakin ta nan baka kwanta ba amma haka mutu to in mutuwa ce ta kamace daki sai malamai suka ta al'almuta ka dukhul malamai ka na fiqhu mutuwa kaman kwanta kaman shiga daki ne kenan an mutuwa ce kai to za a bata sadaki cikakke ba ba ba rabi za bata ba sai yace عن علقمة قال أتي عبد الله في مرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرد لها صداقا ولم, ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها وانا رواية دك سنة أربعة أبو داود ترمزي نسائي بن مجلس رواية wani cikin ruwar garin albani cikin ruwar garin ya kawo ruwayoyin duk ya magana kan su abin da yake magana abdullahi bin mas'ud sun isko shi kan wani gari suka ce wata mace ce muna da matsala wata mace ce a cikin mu an mata arme ba a yanka sadaki ba bai kwanta ba da ita sai mutu ya ne wani rigima ya ce laban sani ba nan kalmal fakatalafu ilai kace ba wani na sabani ba sam sabani ba sabani bane ba nan kinan sun je sun dawo suka koma garin su suka sake zawwa shine talwa sun je sun dawo ne bayan sun koma gida suka sake dawo ne kai mu wani abun wa hanzu shiru ba ba saba abin zai ba kida ka zuwa zama suka talwa suka zawa uku yace bi sani ba to suka su kuma shi ne su tambaya ta zabana shi ne abin tambaya wani mace sai ta muka gaskiyar magana in ma me ya da'iwa zaka in ma babu nasi ya da kai shahadi dan dole ta abin da san dole ta muta tunda babu wata ba in zamu je mu tambaya mu wajen ka ba mu kuma anan abin an zo an tsaya an tsayin da za'i kin dole sa abin za'i a ruwayan yace to zan zan muku ijtihadi shi ta zan ijtihadi in na yi daidai daga Allah taimakon Allah ne in na kuskure wani abin da gare na kuma daga shaidani ne na kuskure amma zama ku bakin kokari na ijtihadi na a nan ya ijtihadi tunda babu nasi zahiri cikin ijtihadi ne da ya ce ara laha mithl mahadin sa'iha ina ga iram kullam abinda za a bata za a bata sadaki daidai sa'anninta kamar ta a ce misali yan uwanta ne yan garinsu ne wanda suke guda alaka da ita za a ba ta sadaki kuma wala hal miras kuma za a ba ta gado duk da ba kwanta ba kuma wa alaiha idda ba kwanta ba ko kaga saki ne ba idda amma tana mutuwa ce ce kuma za ta yi idda haka ya waɗi Allah ke bayi muwafaqa wannan magana ibnu mas'ud yayi bai nasi ko daya ijtihadi ne ashe wani katari lokacin da yake wannan magana inda yake yanke hukuncin ashe akwai wani sahabi wanda irin ishadin da ya yi abin ya wakana a aikace annabi sallallahu alaihi ya yi wannan hukunci amma shi ibnu mas'ud bai sani ba amma kuma sai ya muwafaka da yanda yayi haka manzo Allah yi sallallahu alaihi shine yace anan eh fa shahida ma'qil bin yasar bin sinan ma'qil bin sinan al-ashja'i sai yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi baru abin tawashi bi misal ma qada yace wannan abin da kai ibn mas'ud wannan hukuncin da kai haka wata mace wata wata kace wata mace a cikin mu baru abin tawashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanta haka aka yi nata an yi arme bayan ka sadaki ba mijinta ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci a ba ta sadakin daidai mata ƴan wanta a ba ta gado kuma ta yi idda yace alhamdulillah ta Allah ya mana muwafaqa da samun daidai eh eh ha wadda ko ta kama
to ta kaba hausa ce idda alawu ta kana ce idda ce da ba ta hakaran bayani ne a hausa aka ce ta kaba ita ce ta mutuwa to nan idda duk ɗaya ne a idda ita ma wace idda ce ita ma ta kaba to amma na iyanin ta kaba daga an ce mutuwa an kare a sa abin da ke ne kenan idda ana nan ta kaba to amma gwargwaron kenan ta kaba kenan za ta a bata sadaki daidai abin da ake ba mata kamar ita kuma a bata gado kuma ta yi ta kaba shi wannan haka kaga nan ya kanta ita anan anan ba magana kwanci cikin wani galar bane kawai ruwaya irin ta magana kwanci hatta ina kuma mafikin suna kama matsalar wani sahabi irin wannan aka yi annabi wata ta zo annabi ya ce kana san wani sanar santa annabi ce na rama makanta ba ko biye ba magana sadaki suka ci gaba da rayuwa sai kusan mutuwa shi zai mutu ya ce kai ni wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama ni da wanci matata wanci da na aljima ya ce lokacin da ta ban ba ta ba ko biye kun mun yanka mata ba to ku sani in Allah mun cikawa garka ta ta haibar ta haibar ce alama yahudi ta haibar gona ta aka ta bani ita ce sadakinta ya alwace man gama sadaki ya ba ta wannan garka a matsayin sadakinta bayan tun suna tare duk da annabi kama ta ce ana an ce kabar da hulun ne habar da hulun ana yi ana iya kwanci kuma ba ko biye ba a gaba an san da kun za bada ba shi yana kanka kurum sai yanzu nan misali da dole kan nan kenan bayanai da anan na maganar ya halitta a bar sadaki gaba daya ko a babashin gaba daya ko a bada rafi ko a jinkirta duk dai wannan shine kama ka wannan magana na halittin a yi arme ba ko biye ba a mace ko biye ba suna kai wani malin fikin sun sami suna da ka tafawit to da ka tafawit masu suna ce masu a wajensu ta suke fikin malikiya sai ka ba ta wani abu baiwa ka shiga ɗaki sai ka ba ta wani abu suka mai da abin kamar zaman dole gaskiya duk da ana nema akwai masu a badin amma wai ba abu ne wani dole in baka bada ba laifi kai ko zana a daidai ne hali ya bada kurin inda hali a bada kaɗan in ba hali gaba ɗaya a yi bashin da gaba an biya in wa dole iya karantar da mu iya karantar da mu mi kurin sauƙi na musulunci ina musulunci ke nema a sakwarawa arme hanya a buɗe hanya ta arme a kumta ta hanyar gwamnati na san al'umma tana lalacewa ta hanyar zana shi yasa ake so a bude a bada dama a shigo cikin hazira cikin kewayen arme a matsayi hanyar gwamnati dole hanyoyin ne kaka sai da tsarin yan wa'an nan mai matsa bisa kamar inda a zama manza a yi gwamnati da yawa inda kwanan kowa to duk arita kun kun mai wani kowayin al'ada kurin al'ada ta ne kurin cap kurin ari ga mutum shekara talatin a kowane shekara rabin biyar ne ba su ta musabai ga akwai musabai sha bakwai sha takwas sha biyar duk sabai da yau gasar wannan gari ba rayuwarsu tarihinsu ba su da irin wannan abun na abu ne ba abu ne ba aka ɗauka wani wani abu don aladun allah rawa musu kurin gaskiya kun hanyar hanyar abin iya bukata aiki gaskiya kuma sai maza ya sun dagi duk gabin mata jarar mata ba su mura gari duk mata iya ga mata gidi da gidan mata sun shiga da fitanar iya ta a ce mata ba kamar ba zai su uku ba hudu iya ta duk a ce sarakin daga haba abin shi ga duk abin ya ga mata ba zai ma aka duk duniya ta gari ba zai an kama wancan baris hudu biyar gurin suna kallo gurinta suna kallo gurinta daga an kama wancan biyu da ya biya kama ta wa eh bayan biya kama ta turmi na kama ta wacce kuma shi na kama ta dan ka da goma shi ke an kama da gwiwa an sama wannan yarinye ɗan kyamarka ba ta ganin daraja sau ka kaka ɗan Allah duk a kawo matsala tsakanin mawata an sa mata tun da ta kan ka gorarta ba zai ishirin ko talatin ko an kama yadda talatin kai ka kama da goma ko takwas ka kama ta kalle ka ba kima da yawa kuma da ba an ba gari an wuri an wuri a gari to da mu shi ke kawo kurin kullum mun ki tsaka cikin abun an dumu dumu ko an kasa wuta Allah ya rore mana yace mata yustahabul bina an yi armi nan iya so ka wai mustahabbi an so wai nan iya so ka maka a watan arme a wa watanni in za za za za za zaɓa a wani wata aka mata a yi arme shi zai gawa kwanin magana mustahabbi an so da sun kawo magana kurin ita aisha ta yi magana amma annabi ya arme da yawa ita dai ga abin ta wajen kurin yace an aisha qalat tazawwajani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shawwal wa bana bi fi shawwal فأي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحزى عنده مني وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال عشان كبار labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alme ni a cikin shawwal watan sallah ta azumi ya shiga daki da ni a watan shawwal kusan bayan alme ta an yi shekaru tukun aka aka shiga uku ce alama aka tuba aka gidan shi da arman shiga dakin da shawwal aka yi wa kanadin to ta ce amma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta hina rabu wacce ta hina matsayi a wajen shi kan ahzam inda wa minni to dalilin haka wa kana tastahi ta Aisha take son an yi da kullu sa'uwa dan da almin shahita ta ayya cikin shawwal wannan malamin na cewa wai wannan kakka dauka gaskiya wata hujja ce wai almin ya shawwal dan almin nawa ka bayan ta nawa ka bayan ta mata nauci duka shawwal kai wannan ba ka dauka abin da ka yi da kullun a shawwal ita ne haka ta so amma an yi amin an mata amin da ba ya yi da ba watan ba haka sabai sun ta buska na ko ita dai in ka zo gaba kana iya yi kace Aisha ta ce ayi yara mama ba ba ta manzo Allah bane ya ce haka za a yi ita dai ko an dace da aramanta a shawwal kaji eh take son haka ita ma ayi haka dan neman albarka abin kwaro maka ma doka wani ko kaida ce an ce alami ya shawwal eh ba sal azumi haka sai da kwaro ita ce haka take so kuma daga abin da ma ba wani sun bada makara da haka nan kuma annabi ya arme arme ne ita tarwace ta sha biyu ce ma ko arman dai wadda ma wai za ka san su shahararrun ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zawjati abinda ake so mutum an goyayi in ya shiga wajen amarya yace yustahabbu lahu an yulatifha ka an yuqaddima ilaiha shay'an min ash-sharab wa nawihi yace an so ango in ya shiga wurin amarya ya lallashe ta ɗan kalmomi na wasa na ɗan dai ɗan haka ɗan wasa suka ce gemu bai hana wasa ko? eh gemu bai hana wasa a irin wani wurin da gemu bai hana wasa kace kada gemu kada komi gemu bai hana wasa kenan ka ɗan lallashe ta kuma ka ɗan kamata wani abu na sha ɗan madara ka ɗan abu dai da makamantan wani abu da ya ce wannan magana da ya yi haka dalilin wata ruwaya ita hadisa asma bint zid qalat inni qayyantu aisha da rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ji'tuhu fada'awtuhu li jirwatiha faja'a fajalasa ila janbiha fa'tiya bil uslaban fasharib thumma nawalaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من من النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاخذت فشربت شيئا wannan abin da daga cire abin da yake ruwa cewa asama bin tezid ta ce ni kayantu aisha makayantu ma'ana kamar zayantu na wa aisha in za ka amarya yana mata kwalliya mata ado a gyara amarya dana abu ne mai kyau a gyara ta mata kwalliya mata kitso a mata din da wani kwalliya ta ce ni na ma'aisha kwalliya na kai ta wajen manzan sallar sanama sun mashi itu fata'autu da zarta ni na je na mata kwalliya kuma ni na je da ita maka tare da ita na sai ta wajen na wasan salama don ya bude matar shi gina ya ga matar shi na kai mai ita ta ce faja'a fa tashi ajan biya annabi ya zo ya zamana gehin aisha foti bi usulabanin sai aka zo da wani dan ma- makayi na madara dan wani kwabo za mu ce dan wani kwano na madara shi aka zo da shi kenan wani abu na- na madara aka zo da shi da aka zo da wani abu na madara dan kwano na madara kuma ce dan makayi na madara ya ce fashari bai sha da ya sha su munawalha na mizar ma'anar sai mai kama aisha fa kafadat ra'asaha sai ta sunkuye kai wasu ta haita sai kuma ta kama ta kuma ta kama ta kasa amsa madarar da ya bata ta sama wata kai ta ta ce fanta hartuwa yana kyale ta ke ke amshi ma ku zi ya amshi abu da kanan annabi sallama ya amsa ma saboda manya ne ya amshi abu da annabi wake ta ce fa aka zat ya ta amsa fa shari ba ita ma ya ta sha wani abu a wata ruwa na masu cikin da zama albani kawo wata ruwa da ta amsa ta sha sai ɗauki madara sai ba gururin ta ɗan rakiya suka ci a kuma sha ba mun koshi ce ta tilata da ce tilata da tilata ne bayan bayan bayan ya ce bayan ju'in wa gazaman ya ce a kakku haɗa ƙarya da yunwa fa kakku haɗa ƙarya kuna so kuma ku yi ƙarya fa ta alhamdulillah mun wuce wuce ta kakku haɗa kakku haɗa ƙarya da yunwa duka akwai an tattauna waje kaga nan kaga nan kenan akwai amarya a rakata da yan gorori a rakata duk ba lafiya musulunci ba a je a raka amarya ka ce kada ta je gurin wani ma ga washi zai washi zai kide dole washi shi zai kai ta shi shi sunna ce washi zai kai da kanshi ba a ce ba dan wani ya ba ce ka ce wai wai gurin wa aka bayan mata mata suka amarya kai za ka je ka kanka a ana iya kai ta gaba mata su kai ta yayi ma zama duk an samu cikin magabata wani ya dauke a kai ta a mafi yawa gaskiya adatan annabi yana ya kamar yawa mata ake ba su kai ta aikin mata ne a sa ta hanya kuma akwai mata abu kai in ka ta akwai abu da akwai mata ba yanzu na abin da kai kaji kaji ai da kai kaji ai da kai ga an go gawa jama'a da yana maka kaji ai kaga bai ba gaskiya a ba mata su kai ta shi yahi duk da kai an ga mata kai lahi amma gaskiya mata suna da suke kai mata suke kai amarya har ta amshe ne dan samu cikin magabata wani yayi amma kaka doka wai da kuma doka mun kamar sunna ce mu har sunna mu zama kai dai mu na ka cikin na tona kallon shi ta hira ke ta ce ya kuri lalla ina kallon shi ya ce ta kun a kun shi da wata ka da ka ta kun ta da da kamar kamar su ke ta haji alhima da ka ce ka ka sa ka sami abu rigima ta da bi halitta shari'a ta zo an halitta mata da ka tafi da ka rigima dan kana halitta sunna ka ce kai kun ba san kai ta ba ka ba su kai ta kan su kai ta sha misalaya da abin da ya zo a shari'a halitta ka rigima da kai a ce kun ne kun kai ne ka ce kun kai ba'i har zama abin kamar annabi kamar laifi ne aka yi ai al'ada ce al'ada man ta taba sunna ba matsala eh al'ada mu amma al'ada ce mu kyauta ta ta da sunna sai ayi ta al'ada ta ke turewa ta saba sunna ta ke turewa al'ada ta daidai da sunna kun ba dai kuma yi sai amma ta zama matsala har a sama abin suka sai zaka ce ba ba sai ya ce lokaci to ina kenan an ce lokaci yayi insha Allah sai Allah kai mu fatan sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh